أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم نعم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markas ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna subdu biyar ga wata na Ramadan hijira shekara biyu wanda ya dace da sha bakwai ga watan hudu shekara 2021 shi ana jin shi kai tsaye a radiyon alhuda kai tsaye ke shi inshallah a jiya mun zo ƙarshen suratul kuman na zanzu da wani hadisi kuma lokaci ya zo ƙarshe kayan mu shiga farkon sautu sajada ga ruwayar da na so in karanta mun zo cikin bayanin daga cikin mabudai na gaibu mas'alar babu wanda ya san inda allah zai mai cikawa ka san ma'aihuwarka amma baka san wurin mutuwarka ba wata ruwaya wadda cikin sahih jami' hadisin da ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza kana ajalu ahadakum bi aradin ata lahu haja ata lahu hajatun ilayha فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله عز وجل فتقول أرد يوم القيامة ربي هذا ما أودعتني cewa idan Allah subhanahu wata'ala ya sanya ajalinka a wani gari ko a wata ƙasa duk inda kake a duniya sai Allah sa maka wata bukata a wannan ƙasa kuma ka kama hanya a ƙasa ne a mota ne a jirgi ne wannan ƙasa da sai ka je ta kana zuwa daidai inda Allah ya ƙaddara ma da anan za a ɗauki ranka lokacin nan kuma Allah sai duki ranka a wannan wurin da ya kaddara maka mutuwa gobe kiyama ƙasa na magana za ta ce ya Allah ga abin da ka ban ajiya kin kowace ƙasa akwai wanda aka ajiye mata gobe kiyama za ta zo da shi wannan wani asar duk da ba ni matsala don ko a shi a isra'iliya in ya zo ta irin wani abin babu na sawa sunna labarin da ake bada na annabi annabi suleiman yadda allah ba shi damar ta tattaunawa da mala'iku da dabbobi wata kisa kan wannan mas'alar wani mala'ikan mutuwa ya zo ziyara wajen shi sai ya kalli wani a cikin majalisun ne mai yin kallo shi wancan da ya tsorata shi kallon a shi kallon mamaki da gimishi shi mala'ikan mutuwa an gaya mai zai dukiran wannan bawan allah a wani ƙasa can ƙasa indiya a can zai dukiran shi mai ganin bawan Allah a wajen Suleiman shi kuma lokaci ya kusa shi ne kimanin kallon ni kalle shi shi ce daga baya ya ce shi mutum ce Suleiman da Allah ka roƙi Allah ka roƙi iska ta kai ƙasar Indiya wannan abu na tsorata wannan abu ya tsorata da malaka mutu kenan ka aje ko akwai wani abu shi ya ga aje ƙasar Indiya kamar ta aka cewa shi kenan huta shi kenan ƙari da kisa ce doguwa da ƙarshen lamari lokacin ajalin wani bawan na yi malaka mutuwa iya zuwa wurin da aka gami a nesa ya mashi da kiran shi bayan ya dawo fitan Suleiman ɗazu abin da nake mamaki a wajen ka na ga wani bawan Allah an rubuta mun zai mutu a ƙasa kaza amma na gashi a wajen kaza ne amma umarnin Allah iyaye ina zai wurin kuma kuma a tana same shi kaji abu shi ne ke nan suka daga shi shi ne ba ka shi a shi can da ajalin tun zaɗa gidan shi in wa a takaice ajalin da Allah ma bawa dina ka je sai ka mutu kuma dan uwa mutuwa a wuri ba garin ku ba mutane na ɗaukar mutuwa a wani gari kamar na ƙasa ko ya a ce ya kashi maganinsu babu wani aibu ci gaba ce ma cikin wata ruwaya wadda imamun sai ya rubuto babu maji ya rubuto wata ran wani ba Allah ya mutu a Madina iya da ɗa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ruwa ta inganta tabbas annabi ya ji ganin ya ji mai ta'aziyya sai yake ce a wurin ta'aziyyar ya laitahu mata fi ghairi maulidihi wani ce yin ƙulmi ya rasu lalla ya ce inna rajula iza ma ta fi ghairu maulidihi ƙisa lahu fil janna min maulidihi ila muqadda'in asarihi fil janna manar waye manar da mai ta'aziyya ya ce ka wani bawon Allah ya ne to ma ta fi ghairu da ma ya mutu ba a garin ba da ma ya mutu ba a gida ba wani ce ya rasu lafi ya za a ce me kama a ce me za a ce da mutuwa ba garin su ba ke me wani matsala me bambanci mutuwa da gida ba gida ba ya ce a yadda lamarin yake ciki annan sallar salam ce idan mata rajul fi gari maulidi idan mutum ya mutu a garin da ba garin su ba ya je wani gari wani abu ya kashi can ya mutu ya ce ƙisa lahun fil janna a aljanna iya da wata fadala ta musamman za a auna mai wani kare ko wuri ƙasa a aljanna tun daga inda aka aihe shi cimi moliji ila muqaddarin asalihi fil janna tun daga garin da aka aka aihe shi har yanzu zuwa inda ya mutu za a yanka mai wani wurin a gidan aljanna alhali na sallallahu iya cewa mawdu sauti ahadu fil janna wurin da zaka yi tsimin giya wasu wani kwatanta kusan karen mai tsada ne bayan na kuma nan garin kacin mata kare shi kan ibe tsari bilan guda ko a aljanna ana gaya maka karen ma'ana tsadar aljanna ya ce wurin aiki tsimin giya bula da aljanna darajar shi ya yi duniya da abin da ke cikin wurin ajiye bula da kudin aljanna tsiri za a ji ya yi duniya da abin da ke cikinta kuma ta za a yanka mutum kare daga inda ya mutu har yanzu zuwa inda aka yi shi gaba daya wannan kyauta ta musamman ci a gidan aljanna za ba shi ake da mutuwa ba gidan ba na kasa ba ce Allah kawai da mutuka da imani sai wani kace kamar ta Amurka a Rasha a Isra'ila babban manuwa kamar ta imani kuro shine babban manuwa kamar ta imani ai kamar ta kuro kamar ta imani ba garin mutuwa ba farkon sura al-rahman بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة السجدة أموا سورة وندا أنو صلى الله عليه وسلم أنا يوم كرنتاتا بلي أصبر على الجمعة ليت da suratul insan Allah ta'ala insan yana karanta su sajada raka'a ta farko suratul insan raka'a ta biyu duk kusan asuba ta juma'a haka ya karanta su ba ba ba su garba da dalili ba gaba ɗayan da zai raka ta raka ta farko a yi rukun sai raka ta biyu haka ake mahi yawa kusan juma ta juma da ba haka take ne wannan ne ta bayyana aka sa da hankali aka ta ka fitina wasu kusa akwai matsala da wajen raunin yin abun an gaskiya amma ya cikin sunna annabi yana haka nan haka annabi sallallahu alaihi wasallam tana daga cikin surori da yake karantawa dukkan dare da ya da suratul mulk annan kusan dukkan dare wurin kwanciya yana karanta su ya cikin suna karanta wannan sura ta sajada suratul mulk a wurin kwanciya cikin dare Allah ta mutu wanda kuma ruwa ta inganta kan haka bismillahir rahmanir rahim alif lam mim tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin wannan da harfa bayan da ya kai da kawowa bayan ya sha gabata kansu dai ƙarshen al'amari dole a bar mu Allah sani haƙiƙanin me ma'anar tafsirin wannan harfa na alƙur'ani harfofi na alƙur'ani duk da harfofi ne ba a san ma'anarsu ba a zahiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su kansu suna daga cikin yanda za a baka lada a sauran ƙira'a masu ma'anonin su ma annabi ya ce alif lam mim kowanne harfi ne ko mai hasana goma kowanne tanzilul kitabi la raiba fi sabakar da wannan littahi kuma littahi ne wanda babu shakka ya zo daga rabbil alamin Allah ubangijin halittu gaba daya shi sabakar da shi babu hukuntu kan haka am yaquluna iftara wannan mutane masu gardama ko izgiri shin suna cewa manzon Allah ne bayan gaya musu sabkake ne daga ubangijin halittu shin suna cewa Muhammadu ne ya kirkira mana ya kirkira ya kawo ce daga Allah yake bal huwal haq maganar kirkira ba ta so ba da darab magana ba maganar kirkira ga wannan alqur'ani tabbas kamar da ga mana tanzili min rabbil alamin yace huwal haq min rabbi qur'ani wannan littafi littafi ne na gaskiya kuma daga wajen ubangijinka litunzira qauman ma atahum min nadhir min qablik wannan mutananka Allah ya yi koka ka musu galgadi kawa mutane galgadi mutanen da wani manzo bai zo ba kafin kai a wannan al'ummar da karaye da su man ba shi ba ai a garin Makka akwai Annabi Isma'il akwai Annabi Ibrahim ai ma'ana ko shi ma zama a wannan garin kuma addinin Isma'il iya addinin Ibrahim iya nan a Makka a shi Makka take da matsayi aka bata matsayi na zuwa ziyara ayi aikin haji manzon sallallahu alaihi wasallam ba shi ka aikin haji ba isko waye illa an sirka bid'o'i da shirka game da aikin haji amma nan sallallahu alaihi wasallam ba shi bai ka daga tawafi ba shi ka tafi da marwa ba ba shi ka muzulba ba ba shi ka ba makarfa ba duk wannan da minan dama ku duka da mina da muzdalifa da arfa da tawafi sai a yi sunarwa duk manzon Allah isko waye yanda ya isko haka suke illa abin da aka wani shirka ya hudda kina a makka akwai addini to amma mutanen da ya rayu da su su wa'annan mutanen su ne ba wani manzo tare da su wannan iya kawo shubha ga masu ganin a ce ala fatara to makka an aka ambata wasu manya a garin makka ramazan allah kayi ya zo allah musu cikawa kuma na bai labarin yan wuta ne to yasu ce ya aka yi alin fatara wani ba manzo a ce yan wuta ne a makka akwai addini tabbas akwai addini a makka lalata shi aka yi eh akwai addini kan wani dan wuta ne to dan wuta ne dan kin addinin ne aka lalata bi ya bauta ma wannan allah bayan akwai addini a garin makka garin tauhidi ne garin ibrahim alaihi salam ne za ka ba wata fatara a makka kan wancan dalilai a takaice dai kenan wannan ibrahim alaihissalam kenan a yamma ya kace annan sallallahu ya zo ya gargadi ga wata jama'a wadda wani manzo bai zo musu ba ma ta min nazir min qablik wani manzo bai zo ba kahin kai la'allahum yahtadun ka zo ka masa gargadi ka kiraye su dan su shirya ana su samu shirya ta hannunka
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون نعم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام دنا الله يا ثبت da kudurarshi Allah mai cikakken iko ne mahalici Allah wanda ake kira a kadaita da ibada shine ya halicci samai da kasai da abin da ke tsakaninsu ma bainahuma kuma wannan halittun gaba daya fi sittati ayyam cikin kwana uku haka ya so shirya yana iya zama guda cikin kwanaki shida yana iya za a zama guda ɗan uwa wannan iyaka mana shu'urikin sanin girman Allah ta halittar waɗannan manyan halittu ɗan uwa a da abu da yawa ɗan mu imani ko za mu imani sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu mai muke gani tsakanin sama da ƙasa in ba rana da wata ba ko tsirmanmu ɗan uwa halittu duniyar halittu ce duniyar halittu ce Allah tahiya na tahiya Allah na ƙara yake ma ɗan adam uzuri rikin imani yanzu binciken ɗan adam leƙe-leƙe shi da kan shi da wani abu ake da yawa da idan shi ya gani iya da kuma ɗan an gane ɗan turmamu turmamu ma da shi kake wani abu da ɗan ƙari ga shi ɗan kamar mutula ce ga tana a sama baka san ba abin da ke sama amma tahiya na tahiya ɗan adam da kan shi Allah na yake min hujja iya ga girman halittun sama wanda idan ana maganar su ba a maganar mu halittu ne masu girman gaske ya tabbatar ma da kasan da kudura da girman Allah subhanahu wataala duniya sama ɗin kurin a bar sama ta ɗaya kurin wannan saman duniya kurin irin abin da Allah ya shibka na halittu wanda ɗan adam Allah ya gwada mai kuma ya sanar da shi da girman wannan halittun ba yadda kake tsammani ba ne ba abu ne ɗan kaɗan ɗan ƙarami abu ne mai iyakar girma kuma girman da ya wuce hankalinka illa kurin ka yi imani da girman abin kuma da girman mahalicin ana turmamu duniya turmamu ga za ka kana wani wanda kake ko turmamu ba san abin da ke ciki ba ga ka ɗan kaɗan ba kaɗan kaɗan ba duniya ka ɗan kaɗan wallahi uwa a ɗan adam duk da kawuri ne ya yarda ba mu kai komi ba halittun Allah ba mu da muke bana bokara ba kana shi kasa kai mi kasa mu kasa mutum ya iya bokara wai shi ya mallaki wata kasa ko amurka ko rasha iya ji da kai ko ba shi ma ya kasa san dana jin kai su amurkawa ne su faransai ne su wane ne sun kai wa duniya gaba ɗaya duniya kanta ba ta kai komai cikin halitta Allah sun ce a halittar da ke na duniya kace wallahi sama da misali zaka iya ganewa duk duniyan ba ta kai ba da samun cewa ka ɗauko ka jimko kasa ɗaya ɗan kasa ƙarƙarfin kaɗan ba mu kai ba wannan asarar su bana kurin a wannan duniya ba ba sama halittu ba a duniyar mu wannan duniya kama gaba ɗaya ba mu ba ba ta kai ba ta ganin da sabi dan tsakuwa kaɗan a cikin ƙasa ka ɗauko ba ta kai ba duniyar gaba ɗaya haka mutum iya isa ika ce bai yi shi Allah bai iya bai iya kaza kaga mutum iya jin kai mutum da karanci in wani karanci ilimin zamani zai kara zai kara imanin ka wallahi duk da mutum ya karatu na ilimin ilimi ne na zamani wani imanin mutum ya karuwa kana sanin girman Allah kana sanin girman halittun Allah ana magana kana karatu da duniya duniya turmamu duniya waye zaka sa abin kurin ya huce dole a sadaka ma Allah kurin dole mutum ya ba Allah wala eh da kurum ce kawai wannan wannan me ce wani matar take cewa mutum in dai karanta sanin subhana daga da wannan sunan da mutum eh bi ne ko imani da Allah kuna hukaci ne ba kai makawa dole ka bi kuma ko nan Allah kara mana imani to Allah shine mahallicin samai da kasai da abin da ke tsakanin su kuma ya halicci waɗannan a cikin kwana shidda thumma stawa ala al-arsh Allah kuma ya daidaita akan al-arshi an ji al'arshi ce azum na halukata mahi girman halittun Allah al'arshi ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani ya bada asu baka misalin zagane girman al'arshi ana magana kursiyu yace kursiyu da ake magana ruwa ta in ta tabbata kan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kursiyu inda za a doko sama bakwai da ƙasa bakwai gaba ɗaya da abin daga cikin halittu a ɗora a ɗora su a kan kursiyun Allah yadda ka san ka jiho wani ɗan tamma zobe a sahara zai ɓace ko haka duk girman samman da kasanwa zubna magana turman waye turman ko a sama gaba ɗaya ɗaya biyu uku hudu biyar shidda bakwai da kasar gaba ɗaya a nan inda za a ɗauko su gaba ɗaya a ɗora kan kursiyun Allah kaman zobe ne a cikin sahara duk yawansu gaba daya ba ta mamuwa ba duk sama duka saman gaba daya saman gaba daya kamar gajewa zobe ji a cikin sahara kana min wakul illa imani abin ya huce surar ta kwalluwarka illa kurin ka yi imani da girman abin kuma ka kare da girman mahallacin abin sai kuma yake cewa ita kuma kursiyu ne wannan girman annabi sallallahu alaihi wasallam ce inda za a dauko kursiyu ita kuma a dora ta akan al'arshi ita ma za ta ɓace yadda ka je mu zobe cikin sahara zai ɓace. Subhanallah, subhanallah fa'ala a masu. Ya ce, To Allah shi ne ya halici sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu cikin kwana shidda kuma ya daidaita a kan al'arshi daidaita wadda ta dace da mulkin shi. Da haka malakun min dunihi min wani wala shafi, muta ku sani wa ba ku da wani masoyi wanda ba Allah ba zai yi muku wani abu haka ba ku wani mai ceto da zai muku ceto daga azabar Allah ku koma ga Allah shine waliyinku na gaskiya shine mai ceton ku afala tatazakkaru shin ku mutane ba ku tsaya ku rika lissafi ku rika tunani ku gano dai wani gaskiya Allah ta musu masu tunani
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم نعم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض الله سبحانه وتعالى shi shirya lamarin shi iya kula iya tadabirin kula da al'amarin shi daga sama zuwa ƙasa Allah shi kula da abin da ke shiga da wuta za a ƙare rayuwar duniya sun ma ya aruju ilai duk abin da aka aikata ana hawa zuwa ga Allah ana hawa sama aiki na yin sama zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah zai ba kowa sakamakon abin da ya aikata fi yawmin kana miqdaru alf sanatin mimma ta'uddu a wani wuni wunin sakamakon abin da ya hau na ayyuka zuwa ga Allah zama sakamako a wunin da gwalgwadon wunin misalin wunin shekara dubu a lissayin wani wuri zai hamsin alfa sana a ce gwalgwadon shekara dubu hamsin yan wadu wannan misalin a ce shekara dubu wurin kiyama dubu hamsin duk wannan ya dace da wuri zuwa wuri hali zuwa hali mutum zuwa mutum ruwa ta tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam iya bayani duk wunin kiyama tsawon shi a wajen mai imani yace gwalgwadon sallar farilla guda yawan kowa san a yanzu a nan duniya za ku shiga wani hali wani ya ga garin ya ƙi wayewa ka sami mara lahiya wanda ya kwanan bai barci ba balle an bashi da dabu a fitar za shi ga da kwatar cikin dare abin ya taso kami tambaye shi tsawon daren a takaice matsala tana sa ka ga abin ya tsawo da yawa ka shiga wani mugun hali to ke shi za ta kiyama gwalgwadon halinka mai imani a nabi mai imani duka wani kiyama gaba daya zai gan shi gwalgwadon yadda kake jin lokacin sallah guda da farilla Allah samu cikin wani kwarai Allah sauka mai hisabi a wannan wuri ya ce zalika alimul ghaibu wa shahada wanda ake wannan magana mai kula da al'amuran bayi sama zuwa ƙasa wanda zai hisabi ga bayi a wannan rana shine wa alimul ghaibu wa shahada shine masanin koye da hili a wajen Allah duk daya ko ka koye ko ka bayyana ba a yaudar Allah Allah ya san abin da yake koye haka kamar da san abin da yake hili kenan ta dage da mutum abin da kai yana hawa zuwa ga Allah do sai iya nan gobe kiyama za Allah sakamakon abin da ka aikata yace shine al-aziz kuma ar-rahim Allah shine masanin gaibu da hili kuma shine mabuwayi kuma mai jin kan bayin shi Allah ka shi kamu
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين نعم ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
an wadin dai Allah wanda ake kira a kaɗaita da ibada shi ake ba labarin halittu allazi shi Allah shi ne a hasana kuɗa shi in halaka shi ne ya kyauta ta halitta komi komi in ka gan shi ya birge ka inda Allah ya shi komi ya inda halitta yake zai- zai birge ka mana za ka ɗauko wani halitta ka ɗauka a wani wuri ka wuri ka gamu ne zaga zaga mutum wani mutum da kuɗin shi zai hudda kuɗi gangariya zai so ɗauye su iya birge shi iya bazayi a cikin gida iya iya birge shi hama ka iya ado kan ɗauye su amma ce abin kan ɗauye su amma kan amma kan ɗauye su ɓawon ɗauye su duken shi amma ka amma ka fatar jimina ai mai kyau ce kaga ai sai alaji amma a jimina ma komai tsada fatar ta tsada kada amma ka fatar jimina jikin ka ba kai da ba komai a wurin shi haka yake daidai haka ya tsara ko ta halitta ko ta da yake daidai kuma kyauta halittar ta tsarin Allah ne haka ya tsara kayan shi Allah ke ne shi ne kyauta ta halittar komai a yanda yake amma ce waba da halakar insani min tin amma kuma Allah shi ne ya fara halittar jinsi na mutum daga laka a ce min tin mimma a ce min sassanin karfaka min tinin lazim min turab duk wannan halin na adam ne a ce turab a ce tinin lazim a ce karfaka duk wannan hali kasance dai ruwan sun ingantu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar labarin ruwa ingantatta lokacin da Allah subhanahu wataala ya so hantar Adam ya ba mala'iku umarni a doko ƙasa daban-daban ta wuri daban-daban ba ƙasa ɗaya bace ba daban aka gama wuri guda wannan ƙasa ce aka cakuɗa aka gama ƙasan ƙasa in takon biyu tana wari sai ta min hama'in masakaka hama'in masanun kamar wata baƙar laka a ce min tinin lajin don da ya san laka in ta jima ta cakudu ya ƙi tana ƙara kowane kamar mummukin nan da an yi ta kwamfi ake fara gini don ta yi ƙabri duwana halin ƙasa ce ta koma ta ƙi yaƙi ta bushe ta koma ta sanar karfakar kamar tudu yadda za ku tutu za ku garanda gwangwan gwangwan ina ta adam haka an ƙare komai an gama ga skeleton ga adam nan dum siffar mutum dum kamar gunki an buga zai ƙara gwangwan gwangwan amma ba tudu haka Allah tsara abin kuma daga baya Allah ya halicci wannan ganga wannan wannan wannan wannan randara mutum kamar zama randa aka busa mata rai aka yi mutum ɗan adam manzana sadatar mace ta wannan ƙasa daban-daban aka halicci mutane ce shi yasa haka mutane launinsu yake daban-daban haka halinsa daban-daban ta wannan muke ture kirsa shahararra ta ƙarya a wajen malaman addinin musulunci da kirsa suke hudunta ga mutane cewa adam wai wannan magana ta da aka ce mutum daga guri ko kaza kaza ko wai asalin bakin mutum adam annabi nuhu alaihi salam dan shahamu ya iya barci ya mai ya zuri mai dariya ya tsine mai albarka kenan aka tsine mai albarka da hami ayu kun haka bakin mutum kenan bakin mutum ina ne daga haka wallahi haka suke wallahi dan wasu ta shiga har yau shi ta shiga a yau aqidar turawa aka yi ta bala'i da turawa a amurka da baƙaƙi su a wajensu a coci wani labarin ita karanta musu ke sa ɗauke yan mutum kamar zaman la'antabaƙi mutum kamar la'antacce ne mal'un ne haka suke kisar ko abin bakin ciki an kai je wani tafsirai da ake na malamanmu ta munara tun ga wani tafsirai a daya sani wannan kisa haka ake kawo ta bakin mutum daga nan ne ɗan hamu ne cikin hamu uban ne annabi nuhu ya la'ance shi ya ɗan ya zama to baƙi ya zama baƙaƙi duk wani shirma ka ne kuma yahudawa da suke yahudawa kan zaruwa ga musulmi a makarya ce annabi ya bayani da asalin abu ƙasa ce daban-daban iri-iri haka allah tsara kare shi kuma za a san tabi ce ta wannan canjin ƙasa daban-daban aka yi baki da hori masar masar wayo duk su daunin da aka yi ta wannan ƙasa daban-daban ta wannan aka yi mutum daban-daban kuma halin daban-daban ya ce wani mai kaushin hali mai kaushin hali to wannan Allah subhanahu wataala shine da wani mahalicin shine cewa bada khalaqal insana min tin shine ya halici mujinsi na mutum daga laka thumma ja'ala nasalahu min sulalatin min ma'in mahin bayan an yi daga laka Allah in ba da hikima da rahama Allah da yaso a jinsin mutane cikin tsari da wa da kane da kaka da fami da waye da Allah sai kowa haka yanda buzuru ke tashi ya budaye shi kai maka ta kauta shi kun kun kan kawo kun cikin shi kun kawo kun ka kada shi kun kana kana yawo a buzuru kana zuwa kada ko ta shi kun ko kada kawo shi kun to Allah tsari ne farko haka ya adam kuma yanzu hikimar Allah kudura ta Allah wannan da aka yi daga laka kuma Allah sai ta sarrafa abin yanzu sai mai da halittar dan adam daga min sulalatin min mai daga tsantsar daga wani abu daga cikin tsantsar ruwa wulakantacce ruwan mani ai na musamman labari dai daga cikin wannan adam aka halitta mai mata shi da ƙashin haƙarƙare shi daga cikin adam aka mai mata shi daga cikin shi kaga dai an yi mutum ba komi daga zero ba komi aka shi aka da ƙasa aka zo aka same shi ya aka wadda matar shi daga cikin shi shi adam ce aka yi mata yanzu kuma Allah subhanahu wataala sai mai da abu kuma yanzu sai an gamu sai an yi arme sai an gamu wata halitta ya shirya a jikin namiji wata halitta a jikin mace eh wannan halitta guda biyu take gamu an sun gamu haka alaƙar kan shi haka za su gamu amma wannan kadai wanda yake yayi yayi karatu bangaren wannan halitta dan adam shiga ciki wannan kadai a karatu imani yadda shiga ciki take yadda Allah tsara abun wata duniya ce wata izin ce ba karama ba in aka karantar da kai yadda abin ke yi yadda Allah ke hada wannan abun guda biyu yadda suke zama da wurin zaman su da tahiyar su da irin tsarin kariya da Allah musu kayan ka zo duniya wannan kada suka imani kurin a karantar da kadan wa yadda ka shiga ciki uwarka yadda Allah ya hada wannan abun irin tsarin da Allah ya musu dan ka zama to mutum matakai yadda aka bi aka yi ka wannan kaɗai wadata ta mutum mai imanin imanin shekaru wallahi tabbas aiki ne ba ƙarami ba ƙudura ta ta'ala babba Allah shi wannan tsarin da ya takaice sanya halittar mutum daga kuma wannan ruwa wulaƙantacce mana ruwa na mani sun masawa wannan haka fi mai rufi Allah ya daidaita ɗan adam ya busa mai daga cikin ruhin shi da ruhin Allah kan ruhi na Allah ne ruhi cikin Allah ne na ma'ana dangane da Allah shi ya busa aka busa mira wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal af'ida wata ni'ima ta Allah wanda ita take sa ku gano da waɗannan duk wa'azin da ake da wannan ilmin Allah ta wannan abun hanyoyin kuke gano Allah shi ne sanya mutum ji da gani da tunani wal afida wannan ukun dabba ma tana ji tana gani amma ba ta da bata bata bata bata da hankali bata da tunani bata da tunani ilimi hankali bata da shi Allah sanya maka ji da gani kuma shi ya maka yau inda zaka haukace duk duniyar na ya kai da barka kana ka haukace kurum ka rika cin kashi kana yawo zur aya ce wanda kake ganin mahaukaci a titi aya ce ga mai hankali kaga mutum ne kaman kai ram halitta shi komai kaman kai inda za a da afariya ko ma halitta ku daya amma ga shi na iya yawo zur iya cin kashi ya kama Allah godiya tabbas mutum ne kaman kai haka Allah jarraba wace aya ce gariba kai aya ce Allah sun sai kowa haka nan kowa ya Allah shi kai shi wannan nima ta Allah ya dauke ta kuma ba mai baka ta wannan nima ta hankali injin ne Allah ya ɗauke shi shi ke na gana sa a fari akwai saura gana ce a sa mai na'ura wata na'ura ta kunne akwai sarari da mutuwa ba a fara da kaga wata na'ura a fara na yake dauda akwai matsala ya samu laurin da bai mutu ba in yi mutu an kare duk duniya ba ba kai duk duniya ba ba kai an gama sa wannan dotin an an an dotin abu duk ƙara gari ne a kuma ƙara gari ne ƙara mana kana abin ne in yi mutu an kare na sa ana wakil wata dabara ana mana wani sabon wata na'ura da saura ne a sami na'ura ne ta kara da ƙarfi amma ya mutu an gari ba ku wata duniya da ake ido ya mutu a ba maka wuri babu babu ita kama ka tunani kama ka baka kawata babu inda ake ba mutum ido ya mutu kyauta da baka kyauta kuma ya ce ba kakkala haram amma ya ta kalla mutum kenan kyauta ga baka shi kana kallon wani duk duniya kashi bai samu mata kai an baka shi amma ka kare an baka amana shi kaka kalli haramun amma ka gama shi an shi haƙin kai ka kalla ne mace Allah ba wannan mai kudin tsohon waƙi wannan kasteban ne da yake magana cewa stabar da ne stabar da ne wanda yake cewa duk abin da ya malaka na duniya in akwai likita a duniya za a kai shi wasan da kudi ne kuma amurka ce mutum mai da amurka ya ce duk abin da amurka zai iya badawa a samun wata likita ko likita wanda zai ba shi ido ba ido bai rayu ba ana cewa ba ta taskita nan wannan yan wace in gawarai in gawarai da hora in gawarai ko wai da yau za ma ga gani ya ce a mai in gawarai kurum ya diba ya diba duniya ko sai ba ya diba duniya idan ya taima komai zai bada kurum a mai in gawarai kurum ya ga ido kurum ya ga duniya fa wai da take kurum shi kenan shi ya kare babu amma Allah yan wa anan duniya ya gwada ta hanyar anan annabawan Allah yan wa annabi Isa alaihi salam mutum makahu aka yi shi zai zo ya roki Allah a gaban kowa ya addu'a Allah ba shi a gaban kowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ga wani bawan Allah haka Allah ba dogare ya Allah kuma wannan lamarin Allah ne kurum dan Isa mutuwa ma ya gaba daya ko yaji ya addu'a mutum ya tashi aisha su kuma suke ce kawai wani Allah ne su kuma suka cewa a gwada girman Allah ne annabin Allah ne ita gwada mutane girman Allah abinda ya wuce hankalin wani abu kuna ga baiwa wasu sun kawurce mu Allah sun ce baiwa a mutu a tashi ya za a mutu a tashi kuma a mutu a tashi suka ki baiwa suka kawurce mu Allah shi na gaban sai aka ce mutumin ya mutu kuma ya tashi wani mutumin ya kuma mutumin kowa sai ya mutu isa ya je addu'a tashi yan kurin ake da kwallo kurin ka ce wani ya mutu ya tashi su kuna ga baiwa ne kwallo har su karuce ma Allah abin kuma sa ɗan wa'a nan mun je wajen gari wa'azi dare ya muna wurin wa'azi ƙarfe ɗaya ya zo muna hira na mutan daji ne na mafi ɗaukar mana kiyama su ma da wani ne da mana kiyama kuka ce an mutu lokacin tashin kiyama in ya aka tara bayi jimalin an mutu a tashi ba ta je mutu abu ya cada da kawai malamala Allah muka muka cewa kun baiwa ya za a yi mutumin ya mutu an binne a ce wai tashi cewa la baiwa mutumin tashi ne na cewa na cewa kabila kaza kaza ma wai da mutumin tashi ne kuma wata kabila ne na san kuka kabila ce ce baiwa wallahi ce baiwa kurin ce baiwa a mutu a tashi are to kaga haka ne ake kwallo sai to kenan kaga Allah bada mutane a duniyar an bada mutu an tada mutaccen ya tashi mana idan an yi addu'a na kusan Allah yake da komi abin da bai wani lamarin Allah ya wuce magana da mu mu kama a gari ko san mu kawo waje kuma ka yi magana da yawa ta adda ko shahid da kullum ko ido fa wudu an gare ta Allah ko zai lamarin Allah Allah bai kan komi don Allah aya ce Allah wala maka yi ayyar yi akan komi yace Allah shine waja'ala lakum as-sam'a wal absar yasa muku ji da gani wal afa da tunani zuciya da tunani ci Allah ta dida qalilan ma tashkurun Allah ta kwarai kadan ne kwarai kuke godiya ga Allah bar ne mu da mu ya kamata mu zama masu godiya ga Allah musan Allah ya mana shi ne magana kenan musan Allah ya mana Allah ta rike mu
وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون
dan wannan bayan an gaya mana ga dai da Allah ya shiga Adam ga matsayin shi ga yadda aka yi shi ya shiga ga wani halin wata wauta ta dan Adam wa qalu kahure na cewa a idza dalalna fil ard a inna la fi khalqin jadid shi yanzu idan muka bace a cikin ƙasa yau mu yi ma'anar bacewa a cikin ƙasa ma'ana ƙasa ta cinye mu mun riddige mun zama ƙasa in za ga nuna ka je makwatan garin a je bin da kai a je a yi rami da kai ka tambaye wannan masu ramin irin su wani ka tambaye su a wannan wurin mutum aka bin su dama wani ce baka tsoho wani su goda ya ce baka anan mun zuwa ɗauku ne muka yi kone hudu ya ce baka an je an binne an dawo a tsawon shekaru masu ake makwantai an binne ta cinye an binne ta cinye an binne ya ce wannan binne kuma ne bai muka binne a wannan wurin abin mamaki za ka zo an binne wani a wannan wurin idan kun je rami za ka ce da ɗaya ba a taɓa ne komi ba da diga ana tsara dak dak da ƙari ya ka dage za ka baka da diga baka gani komi na ƙashi a wurin kuma mutum ne ƙasa ta cinye ta cinye shi suka ce a iza da lanna fil arab shi ne idan muka idan za ka musu a wajensu tunaninsu shi ke na ta ɓace ta maza ƙasa sun lalace sun zama ƙasa musamman da cewa wannan ƙasa ba ɓace suna nan daman kasar ce eh daman kasar ce ta sare ta sare da wata kana nan tare da ita kuma ce muku a yanzu dan adam ka horo mun tiwa ba ba musulmi ba ka horo ya yarda wannan kasa da ta wurin zama kasa iya nan adam ko iya nan a wurin wani ka horo ya imani duk wanda ya mutu a wani suka ce in gobara za ka na abin ne ka a wani wurin suka ce a lissafi in shekarar dubu za a aka zo da kayan aiki za a samu adn ke a wani wani adn shi ne halitta da rage mana bari za a tarkibin kowa kanta wannan halitta da allah ya ɗora zai ɗora kowa kanta ta adn in gobe na aka ce ba binne ba ko kana ga binne ko ka ce ɗan aka zo ƙasa wuta ba ta ce tarkibin allah ko gobe za a yi toka toka za a ga zama toka sai wani adn iya nan bai mutuwa zai ƙone ko ya koya wani iya nan da rashi shi ne wannan abu ana ita ya ita shi rai dan su ce kakka ta wahala nan ka zama sabaka tashi kana iya tashi wani a imanin ka huyi guda mu da mu imanin tashi tsaye wanda wanda za ka kai aiki da kwallo su suka ga bai wa kullum suka ce ƙarya ce ba gaba ɗaya suka kauce suka ta wuta kuma daga bayan sun gano ashe ana iya yi wa an ka sitrotar ba kamar da ka dawo an ƙare ba za a zafi wanda a ce a tutun da ka gano suka imani an ƙare sake tafi da ka gane kun gaba gaskiya gurin kai kake jinkiri kun gaba gaskiya gurin ka ake hankalinka ban gaskiya ka tazo wannan tunani ya kasa kawarci mata suna ga baiwa sun zama kasa su daddake a ce kuma wa a yi halitta da to zai mutum ne da adam gano eh a wannan wurin ko an binne kai shiga dubu aka yi dan aka zo adadin ka iya nan kuma adadin ka bature ya yi imani za a same ka kofikin ka san fursa kai ne kuma babu wani shakka kan shi kai kin ne za mu yi mana Allah ka tsara kayan shi to masu a wancan zamanin haka suka ce a iza da zarna fil ard shin idan mun bace a cikin ƙasa a inna da fi khalqin jadid shin za a sake halitta mu sabo halitta mu za a maido kan wani zai ce ka baiwa bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun na mutane kun da haka suka ce kenan ba magana gamuwa da Allah a mutu a tashi ba so ba ai yaji kur suka wuce mu Allah ne Allah ce qul yatawaffaku malakul maut da zai kila bikum ga ya musu shi dai akwai malakul maut suna tabbatacce na malakar mutuwa da na yi shahara da isra'ilu wajen malakar mutuwa ya tabbata da ƙwarar suna ta musanna kuma wajen shi dai malakar mutuwa allah ce shi ne zai karɓi ran kowa shi ne allazi wakila bikum shi aka wakilta da ɗaukar rai wani aiki shi ne Allah ba shi kulawa da ɗaukar rayukan bayi lokaci guda abin da suka karba kuma Allah ya ba shi kasar ta kama da kan wani aiki na shi sun ma'ila rabbikun turja'un za a ƙare ɗaukar ran kuma gaba ɗaya za a maida ku zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ku zai ma kowa hisabin rayuwar da ci gaba ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون na'am walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim ana Allah subhanahu wataala ya ga mana hali na rudu da mushrikai za su shiga dole kafirce mu Allah Allah ta ga maka abun a ce wani inda kaga kaza a ga ma girman abun akwai tashin hankali inda za ka ga idil mujrimuna nakisu nakisu ru'usihim inda za ka ga mujrimai miyagun iya kai a sadde na mara kumiya ya ji kumiya eh a sadde ba sa iya daga kai kai a sadde inda rabin ga sunan a tsaye a wajen ubangiji don ta ɓaci ga sun dumu-dumu da laifin ba sa iya ture maka shi ne kaskanan sadda kai na kaskanci ne da kumya eh ba sa abin waɗi ga sunan kai a sadde a gaban ubangijinsu sun yi inkarin sun wa manzannin allah inkari musu su yi rigima da masu wa'azi sun ce ƙarya ce ba gaskiya ba ne ba ana ta kira daidai sakiya sun ture to gatar sun ga wani sun ga an da bari sun ga wani sun ga abin hala karara shi ne ga sunan a sadde a gaban ubangiji kilale za ga mana akwai abin tashin hankali suna cewa rabbana abasarna wa sami'na ya Allah mun ji mun ji mun ji mun gani wasu sun gani da ido don ga kiyama ta gaji ba ka gana wani ba Allah mun ji mun gani Allah abinda muke nema farji'ina na'mal salihah inna muqinun Allah a maida mu duniya kaji wani wani tashi sai kiyama ta tashi ne sun ga duk abin da ake ga musu sun ji ƙarya ce shirin ba gaskiya bane ba ga su dumudumu Allah ka masu dumudumu za su tabbatar Allah mun ji mun gani kuma mun amma mun suke nema Allah farji'ina Allah a maida mu duniya wasu kuma duniya ba su samu damuwa a ba su samu dama sabuwa da shi Allah idan mun koma na misali za mu yi aiki na kwarai Allah inna muqinun Allah mun yi mun jiki ne mun da ba shakka haba ta baci ba mu kada gyara ko wanzu a bata wasu kowa duniya tana sun ji sun ji sun gani yanzu su kowa duniya za mu yi imani Allah za mu yi aiki na kwarai kuma Allah za mu yi yaqini muna masu yaqini ba shakka abin gaskiya ne ina lokaci ya wuce ba wannan lahira ba dawowa kare na yawan ana kira ne mutum kayan shiga wani hali ne gyara wallahi kayan da ɓaci ka gyara ba a zuwa a dawo abinda suke nema baiwa baiwa babu wannan dama da haka fitar kowa ta kashi Allah ce walau shi'ina ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون
na'am Allah ya ce walau shi'ina la'ataina kullu nafsin huda zaka iya mamaki duk wannan bayanai da ake yi duk wannan hujjoji karara dukkan wannan abin da aka gabata maka mutane shiru har yau wasu akwai masu taurin kai kakka yi mamaki Allah ya ce walau shi'ina inda mun so inda Allah ya so ce la'ataina kullu nafsin huda da kowace rai sai ta yi imani eh kowa sai yi wani an da Allah su Allah yake cewa amma kan gasu aka mila bizmin da baiwa ko tare da ta yi imani hidda wajen Allah abu ne baiwa ce ɗan akan imani kan gama Allah godiya in wa idan Allah su wala dole kowa ya san da kai dole ka yi ta da zaka wani bala'i ka yi ka dole ka duka kai dole in wa za ku gano gurin Allah ya kisa ku bayani in wa kullum mutum da mutum dokar zai a duniya kaga dai da kowa ya sani yadda malamai ke bayani kan al'aura ko rufe fuska ta mace aka yi tsirgiri a duniya tun daga turai har afirka a riya fuska ka riya fuska ka aikin mutunci mace ne sai ga hannun mijin mariwa ne sai ga ayin taron shugaban kasa wanda ka ta gane kowa shugaban kasa ayin taron sai ka ta gane waye waye ban gane kowa kowa dole ka shi damu wace kasa dole wanda ga tsoro wala ya tsoro san hana mata an ci mutunci ne mata an ci mutuncin su an ta kasa saka su gudu fuskar su so kuɗe ko ga ni adan ne to zai kai namiji ma kai ma aka dole ka sai jabo kaga da Allah sun dole a rigi sai ai taro kaga kaga kaga kowa wallahi kowa mutane aka ce wa mata haramu ne kai ka taɓa mace mace ba sa ba sa ba ba kai sa da mace ma da mataka ba haramu ne kai sa kai bari ki tona wai wai bari kawanci ne sa ba kai sa yanzu kata ma hana kai sa da shi kata ma ko katan gashi ne kuma wani sai kai wani hana wani hana wallahi mutane Allah ko Allah ilmi ko ilmi kuma lai duk shiga daga ce Allah kun Allah ya rabu wallahi kaga zai dole kun an bude kai ko bata Allah ba lada kuma babu lada eh da kasa wanda ba lada ita ma wata da wata da Allah la bata lada Allah Allah shi kamar imani Allah ya ce walau shi'ina la ataina kullu nafsin mudaha inda mun so sai mu ba kowace rai shiryarta ta shiryu walakin amma me ya hana haka haƙ alƙawul minni Allah ya riga ya wani alƙawari kuma sai ya tabbata na cewa la'amla anna jahannama min aljinnati wan nas ajma'in Allah ya riga ya rantsuwa sai ya cika jahannama da mutum da aljanni to idan kowa ya gane ita ina iya muta inda kwa zai ba Allah kin haka Allah tsara kare shi wanda ya ta wuri a ya ta bala'i bai imani Allah ya ga gidan wata kuma muta ba ba ta kana dole ya zama da yayanta kidan kake mamaki ana wa'azi wani ya kiya kai da ka imani kamar Allah godiya kurin ka gode ma Allah da ya ma ka tari da yin imani eh wallahi kurin bai wace ta Allah kurin kake mamaki imani a haka Allah da shi kurin da shi kai dai kai naka kurin eh Allah ce da kowace rai sai ta yi imani amma alƙawarin Allah kalmar Allah ta cewa sai ya cika jahannama da mutum da aljani gaba da tab ya cika ta sai an zamanto babu wuri a cikinta don haka haka Allah ya tsara fazuku bima nasitum da ƙa'ayomikum hada a wuta ne za a ma'an wata wannan zolaya za a ce ku ɗanɗani abinda kuka mance na ku da wannan wuni don ka magana mantuwa sai mai mu'amala ta mai mantuwa mai mantuwa iya barin abu ne ya kiya ko ikin shi ko ibila da shi to ba na yadda suka bar suka yin aiki don wannan wuni yanzu ana suna cikin azaba za ka ce musu ku ɗanɗani sakamakon mance wannan wuni da kuka yi Allah zai su ce inna nasinakum mu ma mun man Allah mai mantuwa ta umma kada kuka nasiya Allah wanda ke mai mantuwa amma yace kuma inna nasinakum za mu ta zamance ku na ma'ana mantuwa Allah zai muku mu'amala ta mai mantuwa zai bar ku a cikin azabar shi yanda mai mantuwa ke barin abu haka Allah zai bar ku sai muku mu'amala yanda kuka ma addinin shi shi ma zai bar ku a cikin wuta da haka kurin wa zuqu azabal khuld bima kuntum ta'malun kace ku dandani azaba ta dawwama kuma wannan azaba da aka musu bima kuntum ta'malun sakamakon abin da kuka aikata ne a duniya eh Allah bai zalimtar kowa sakamakon aikinsu ne Allah ya azabtar da su Allah ce gaba
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا سجدا وسبحوا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون na'am to da Allah ta innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun da haka kenan wa'annan halayen ga wasu kalar bayi yace wa'anda suke imani da ayoyinmu su ne bayi wanda idza dhukiru biha da aka musu gargadi da ayoyinmu kharru sujada suna haduwa suna masu sujada na mana suna masu mai wuya game da ayoyin Allah eh suna masu mai wuya game da ayoyin Allah wa sabbahu bihamdi rabbihim sun yi tasbihi na mai wa tasbihi tsarkake Allah subhanahu wataala game da duk abin da bai dace da mutsayin shi ba kore ma Allah dukkan wata na kasa shin ta ma tasbihi sun tsarkake ubangiji kuma sun yabi ubangijinsu wahum la yastakbirun kuma su ba sa girman kai game da bautar Allah sai kaman su in suka ji gaskiya suna mai da wuya game da gaskiya su yi aiki da gaskiya ba tare da ruwan waye ya biya musu so da yawa girman kai ke baro da ka da wani Allah ya baro shi girma kaman shi sai dubi ko me wa'azi ko me wannan sai ka ba kowa bane ba sai ka san ma bai shi waran shi ganin girman kai iya daga cikin illa da take sa ɗan adam ya ture maganar Allah Allah samu cikin masu wa'astuwa masu gargaduwa da ayoyin Allah Allah kai mu da shi gobe insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته